بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta juma'a a yau muna 24 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 17 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya a wannan a masallaci mai albarka a nan masjidu abubakar mai siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwan turin a nan cikin garin bauchi inda muka haɗu domin gabatar da wannan muhadara mai taken babu musulunci ga wanda ba shi da kyakkyawar aƙida abu na farko shine ina addu'a allah maɗaukakin sarki ya saka ma waɗanda suka shirya wannan karatu da alkhairi abu na biyu kuma shi babanmu kuma jagora shugaba limamin wannan masallaci malam muhammad salihu aa imam muna ƙara mishi addu'a shi ma Allah ya ƙara mishi albarka Allah ya ƙara mishi alkhairi ya saka mishi alheri Allah madaukakin sarki ya ƙara mazuriyarsa albarka a sauran yan uwa malamai da muke tare da su kamar Sheikh Adam shi ma muna mishi addu'a Allah ya saka mishi alkhairi Malam Nuru Aljasawi wanda yake uwa ya madaukiya yayi kai komo da faɗi tashi da yawan kiran waya duk da wahalin da nake ba mutane musamman ni wajen mu'amala da waya saboda raunina da karancin lissafi irin nawa amma duk da haka yakan jure kuma iya mu'amala da mu a haka ta harkan waya to muna addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abu na farko ya ku yan uwa musulmai ya kamata mu san menene ma'anan aqida idan aka ce al-aqida tunda mun ce darasin namu zai magana ne akan in ka ga dama ka ce muhimmancin aƙida a rayuwar musulmi tunda an ce babu addini ko babu musulunci ga wanda ba shi da kyakkyawar aƙida kaga kenan ashe akwai buƙatar mu san ita aƙidar nan ma da ake magana akan ta kan menene ma'ananta me ake nufi da ita idan an ce aƙida malamai suna cewa aƙida a larabci al-aqidatu lughatan shine wato ma'khudhun min al-aqdi an ɗauko shi ne daga abin da za a ƙulla shi wa huwar rabtu wa shiddatu bi kuwatin wa ihkam shine a kama abu a ɗaure shi da ƙarfi shine abin da ake kiran shi da al'aqida duk abin da za a ƙulla shi ana kiran shi da al'aqida wannan ƙullin ko dai ya zama ma'anawi ko kuma ya zama hissi ƙulli aƙida ma'anawiya ita ce abin da za a ƙulla shi wanda gashi nan kana ganin sa zaka iya taɓa shi akwai kuma abin da za a kulla shi aqida ce amma hissiya ce aqad ne amma hissi kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala yake fadi a suratul maida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud بسم الله الرحمن الرحيم مم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah aufu bil uqud ku cika alƙawuran da kuka kulla tsakaninku kaga Allah sai ya amfani da lafazin al uqud shine jam'in al aqd kenan to wannan shine ma'anan al aqida lughatan shine dukkanin abin da zai zama kulla shi aka yi tsakanin wane da wane amma idan aka ce aqida a yaren musulunci shine mayan aqidu alaihi qalbul mar'i wa ya jizimu bihi wa ya taƙizuhu dinan wa mazhaba shi ne abinda zuciyar mutum za ta kullu a kai abinda zuciyar mutum za ta ƙudirce sannan kuma ya riƙe shi da ƙarfi ya kuma riƙe shi a matsayin addini da kuma mazhaba mazhabi na gudanar da rayuwa bi haithu la ya taɓarraku ilaihi shakku fihi ta yadda zai zama babu wani shakka ko kokonto da zai dinga wato kwankwasa masa kofa akan wannan aƙidar tasa wannan shine ma'anan aƙida a yaren musulunci abinda mutum zai kudilce shi a zuciyarsa ya ɗauke shi a matsayin addini ya ɗauke shi a matsayin hanyar rayuwarsa a babin addininsa wannan shi ake nufi da al'aƙida to aƙida tana kasuwa kashi biyu akwai al'aƙidatu sahiha akwai al'aƙidatu sayyi'atul fasida akwai aƙida ingantacciya akwai kuma aƙida gurɓatacciya aƙida ingantacciya ita ce al'aƙidatul islamiyyatu sahiha hiya allati dallat alaiha usulul islami min alkitabi was sunnati wa ijma'is sahabati radiyallahu anhu aƙida ingantacciya ita ce aƙidar da ƙur'ani da sunna da ijma'in sahabbai da sauran magabata suke nuni zuwa gare shi wannan shine aƙida ingantacciya wannan aƙida ingantacciya wanda alƙur'ani yayi ishara zuwa gare shi sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ishara zuwa gare su sannan kuma wato ijma'i na magabata suka tafi akai misali daga cikin su akwai al-imanul jazimu billah cikakken imani da Allah imani tabbatacce da Allah subhanahu wa ta'ala imani da Allah a uluhiyarsa da imani da Allah a rububiyarsa da imani da Allah fi asma'ihi wa sifatihi sannan imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da dukkanin manzannin da Allah ya aiko imani da ranar alkiyama alheri da kuma imani da kaddara alherinsa da sharrinsa da kuma imani da dukkanin abin da alkur'ani ya zo da shi da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo da shi sawa'un wannan abin da alkur'ani ya ba da shi ya zo da shi ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi sawa'un labari ne ake bayarwa ma'ana khabar ne ko kuma umarni ne ko hani ake yi ma'ana ko insha'i ne labari shine abin da alkur'ani ya bamu labari cikin abubuwan da suka wuce da waɗanda za su faru nan gaba da waɗanda muke ganinsu da waɗanda ba ma ganinsu sannan kuma da abin da Allah ya umarce mu da shi ma'ana ya zantar a matsayin hukunci na addini abubuwan da Allah ya ce mu yi da kuma abubuwan da Allah ya ce mu bari wajibi ne musulmi mumini ya kudirce wannan aƙidar a zuciyarsa cewa dukkanin labarun da Allah ya bayar a Ƙur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne hukunce hukuncensa kuma duka adalci ne Allah yana cewa a cikin suratul an'ami wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو العزيز وهو السميعul alim وهو السميع العليم Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa watammat kalimatu rabbika sidqan wa adala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kalmomin ubangijinka sun cika tam wajen gaskiya da kuma adalci malamai suka ce ma'anan sidqan shine sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani ba na yarwa a ciki ba ƙarya ba shakka a ciki sannan wa adilan duk abin da Allah ya zantar na hukunci cikin ƙur'ani adalci ne a ciki to hukuncin Allah nan kuma aqidar musulmi ita ce ana samun hukuncin Allah ne daga alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune masadirul aqidatil islamiyya qur'ani da sunna domin ita aqida tauqifiyya ce ma'ana duk abin da aka ce maka tauƙifi ne a addini shine abin da baka da ikon ka kawo naka sai dai ka tsaya a inda aka tsaye da kai to ita aƙida tauƙifiya ce baka da ikon ka kudirce wani wata aƙida a babin addini sai wadda aka ce maka kai sai wanda ya zo a cikin alƙur'ani ko kuma ya zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a daidai wannan gabar akwai abin da ya kamata mu dan kwankwasa shi abin da yake da alaƙa da wato alaƙar alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu batattun mutane lalatattu waɗanda suke ikirarin cewa wai za su yi addini da ƙur'ani zalla za su yi addini amma su zallan alƙur'ani za su bi to abin da mu ya ba mu mamaki a wa'annan kwanakin shine shi jagoran wannan wanda ya fi kowa zaƙewa akan wannan kiran masu suka yana sukar ahlus sunna da sunan cewa muna aiki da hadisi daga sai ya rushe hadisi sai kuma ya zo neman haɗin kai da masu aiki da mafarki jama'a akwai hankali a wannan mu masu aiki da hadisai ya soke mu ya ce haɗin kai da mu ba zai yi ba amma ya zo neman haɗin kai da masu aiki da mafarki sannan kuma shi ya ce ƙur'ani ya rike to su kuma a ƙidansu suna da wani abin da ya fi ƙur'ani har sau dubu shida kuma yana neman haɗin kai da su to ne aka yi kenan mu da muke karanta hadisai wane ne ka taɓa jin ya ce maka hadisi guda ɗaya ya fi ƙur'ani daraja duka hadisan nan kaf in za a tara su a haɗa su waje ɗaya darajarsu bai wuce ƙur'ani ba wajen kafa hujja da ƙarfin hadisi da ƙarfin ƙur'ani duka ɗaya ne illa iyaka ma alkur'ani yana da wani fifiko da hadisi bayi da shi shine shi alkur'ani duk harafinsa ɗaya lada goma za a baka zallan karatun bi mujalladin ka karanta amma shi hadisi in za ka sauke sahihul bukhari kaf a karanta hadisai allah ba zai baka lada ba sai ka yi aiki da shi sai ka yi aiki da shi ba wata ruwaya da ta zo bayani akan falalan wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin hadisi amma akwai wanda a cikin qur'ani to amma wanda yake da itikadin shi kuma ga wani abu nan ya karbo kuma abun nan da ya karbo din sai bayan mutuwan manzan Allah da shekara 1150 kafin aka kawo masa shi amma kuma ya fi ƙur'ani sau 6,000 kuma mai aƙidan ƙur'ani zalla ya je haɗa kai da shi ka ga yi ali ya ga ali kenan ali ya ga ali kenan kai da kace hadisi ma baka yarda da shi ba to ya za ku haɗu da mai mafarki kuma ai bai kamata a haɗu bayi bai dace ba saboda ka aƙidar musulmi ba yadda za a yi ka yi ƙur'ani addini da ƙur'ani zalla ba hadisi dan ina yawan maimaita mana in mutum ya ce maka zai yi addini da Qur'ani zalla to tambayin shi zaka yi ka ce da shi akwai wasu ayoyin da nake so ka fassara mun amma a cikin Qur'ani aya ta farko Allah yana cewa a suratul tauba inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم تتعلم الله ينتوى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله kidayen watanni a wajen Allah watanni ne guda goma sha biyu tun daga nan da Allah ya halicci sammai da kasai ya tsara haka Allah ya ce min ha arba'atun hurum a cikinsu akwai guda hudu masu alfarma tambaya gare ka ya kai ɗan ƙur'ani zalla waɗannan watanni guda sha biyu wasu watanni ake nufi muharram safar zuwa ƙarshe ko januwari februari zuwa ƙarshe to me yiwa ka ce ƙur'ani da larabci ya sauka ko babu mamaki ka ce ƙur'ani da larabci ya sauka saboda haka a wajen larabawa sanda ƙur'ani yake sauka watanni su ne muharram safar zuwa ƙarshe mu je a haka sallam na jajalan a cikin waɗannan guda sha biyu to wanne ne min ha'ar batun huruf wanne ne a ciki wanne ne hudu masu alfarma dole sai ka koma hadisi ne nan ne manzala sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda as-sanatu 11 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun yace a zulqa'da zulhijja almuharram yace wa rajab mudhar ma baina jumada wa sha'ban ba inda zaka samu wannan sai hadisi kaga na ɗaya kenan na biyu waye yace maka in ka zo sallah kayi ruku'u ɗaya sujada biyu ba ya gaya maka wannan duk da naji shi mai jagoran tafiyan ya taɓa bada irin wannan amsar ya ce wai tunda an ce ya ayyuhal ladina amanu ka'u wasjudu kaga an ce ayi ruku'u ayi sujada to wannan wai an samu ruku'u daya da sujada daya to inda aka samu sujada biyu shine wata qallubaka fis sajidi shine wai jujjuyawanka cikin masu sujada to anan ne aka samu kaiwa da komowa aka samu sujada biyu sai ce to ai in dai wata qallubaka fis sajidin kaiwa kaiwa da komowa ne to ba biyu kamata a tsaya ba kaiwa da komowa kan ai aka ce yayi ta kai komo so biyu je dawo ai yayi ta zuwa yana dawowa ne so wata kallo baka inda kaiwa da komowa ne wanda yayi sujada talatin yayi wanda yayi arba'in yayi sannan menene taqallu taqallu fa shine jujjuyawa shine taqallu wata kallo baka fi sajidin to burgima zaka yi naka sujada ya kai burgima kaga wannan ba za ta fassaru ba to ka kaddara ma wannan ta fassaru ina ka samu ta yi a cikin qur'ani at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu ina kake to me yi wa ka ce in ka zauna ba ta hiya kake yi ba wani zikiri kake yi wannan zaman wa ya ce ka yi kaf qur'ani ka bani ayan Allah ramma ina ayan da Allah ya ce an zo sallah ina Allah ya ce wajilisu saboda kan me qur'ani zalla in zai aiki da qur'ani zalla wajen sallah abu biyu zai daga ruku'u sai sujada dan Allah ya ce wai kawai ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون kaga Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu kuyi ruku'u kuyi sujada ina warfa'u yake wace a dago daga ruku'u so sallan mai qur'ani zalla daga ruku'u ta zalce ne zuwa sujada daga sujada ya sallama ya miki indai har ya dago to ya fita daga qur'ani ka fita daga alqur'ani to yanzu ka gaya min ya waɗannan ayoyin za su fassaru maka da zallan ƙur'ani zalla ina za ka samu wannan ita kanta karatun fatiha a sallah wa ya sa ka ina ka samu wannan mai waka ce faƙar umar ta sarar min alƙur'an to wani zo da yin sallah allahu akbar maliki yau mini wannan ma ta sarar min alƙur'an ne ya yi dan yi rukuwa haka karatun sallah ma ina ka samu ta domin in kafa hujja da faƙar umar ta sarar min alƙur'an wajen karatun sallah to a qiyamul layli kadai zaka yi karatu din siyakin ayan ta zo ne a ayan qiyamul layli inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa nisfahu wa thuluthahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara علم أن سيكون علم أن لن تحصوه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أعظم هو خيرا وأعظم أجرا أستغفر الله واستغفروا الله مم.
والله إن الله غفور رحيم.
إن الله غفور رحيم masha Allah to yanzu kaga a wannan siyakin kaga inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl wa nisfahu wa thuluthahu kaga ayan tana magana ne akan mene akan qiyamul layl to in ka dauko faqara ma ta yassara min alquran daga cikin wannan ayan to tana maka magana ne akan in ka zo sallan qiyamul layl ka karanta qur'ani sannan tambayi dan qur'ani zalla Allah ya ce hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين Allah yana cewa hafizu ala salawati ku kiyaye salloli duka sai ce was salatil wusta da sallan tsakiya to kai dan qur'ani zalla wace ce sallan tsakiya me yiwa ka ce sallah kaza to tambaya ita ce tambayan farko sallan da kace cikin kan misali ma kace sallar la'asar ko wata aya ce ta sa mata suna sallar la'asar ina ayan na ɗaya kenan na biyu waye ya jera su guda biyar a jere kamar yadda ka jero su ba ya jera su wa ma ya gaya maka sallolin guda biyar ne a wata aya aka ce sallolin guda biyar ne in na ga dama na ce salatul wusta sai in ce na sallolin guda bakwai ne ta hudun ita ce ta tsakiya ta yi goma ta yi ba amma in kana so ka gane wannan fahimtar ba za ta je ba sai ka koma hadisi manzo Allah ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara shagaluna an salatil wusta salatil asr manzo Allah sai ya fassara maka mecece salatul wusta ita ce sallar la'asar saboda ka ba yadda za a yi musulmi mai kyakkyawan aqida yayi addini da qur'ani zalla ba hadisi ba zai taba yiwa ba ba zai yiwa ba zai yiwa to sannan ma tukunna kai dan qur'ani zalla ƙuranin ma da wace ruwaya ma tukunna da wace ruwaya ka ce hafsu ko ka ce warshi ko kalun ko ƙumbul ko bazzi don da ka gada ma ka faɗa tambaya ita ce duka ruwayoyin da ka jero su wacce ce aka saukar da ita a gabanka duka ta ina suka zo maka ta hanyar yadda hadisi ya zo ta haddasa na haddasa na haddasa na haddasa na haka nan me haka nan shi ma ƙur'ani ya zo malaminka ya koya maka malaminsa ya koya mishi haka haka har zuwa sahabi har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka shi ba hadisi yazo so in dai hanyar da qur'ani ya biya taho shine kake rusawa hanyar da hadisi ya biya taho shi kake rusawa to zaka fara rusa qur'ani zaka fara rusa alqur'ani a din warshu ba sunan mutum bane sahabi ne shi din hafsu ba sunan malamin bane shi sahabi ne ha to ya za a yi ashe kenan ba yadda za a yi ka ce wai kana so ka yi aƙida mai kyau kuma a ce wai za ka tafi akan ƙur'ani zalla to shi ma mai jagoran tafiyan da ya buga ya buga ya ga ya gane fa ƙur'ani zalla ba za ta je ba sai ce wai to ya dawo amma da hadisin da ya zo da siffofi guda uku ba zai karɓa ba siffan farko in hadisi ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba zai karɓa ba saboda rashin hankali hadisin ya zo daga manzan Allah to shi manzan Allah ya ci mutuncin kansa kenan kai yanzu da ka zo a ƙarni na goma sha biyar bayan manzo Allah kai za ka wanke annabi daga cin mutuncin da shi annabi ya yi makansa in hadisi wai ya zo da ta'addanci ba za a karɓa ba sannan hadisi ya ci karo da ƙur'ani wai ba za a karɓa ba kai ka taɓa ganin hadisi ya ci karo da ƙur'ani ai in ka ga hadisi ya ci karo da ƙur'ani to ɗayan uku ya faru ko dai hadisin da ifi ne ko hadisin ingantacce ne amma fassarar da aka bata da ifi ya ce ko kuma hadisin ingantacce ne fassarar ingantacciya ce kwakwalwanka da ifi ne amma aka samu sahihin hadisi da sahihin fassahihiyan fassara da sahihiyar kwakwalwa wallahi hadisin ba zai taba cin karo da qur'ani ba ba zai taba cin karo da qur'ani ba amma an kaga hadisi ya ci karo da qur'ani ko dai hadisin mai rauni ko kuma ya inganta ka bashi fassara mai rauni ko kuma fassarar ingantacciya ce kwakwalwarka mai rauni ce amma in dai duka waɗannan sun inganta to hadisi karfafin ƙur'ani yake yi shi yasa ma wanda daga cikin magabata yake cewa wato ƙur'ani ya fi buƙatuwa zuwa ga hadisi sama da yadda hadisi yake da buƙatuwa zuwa ga ƙur'ani me dalili saboda shi ƙur'ani galibin abubuwansa a dunkule suke zuwa so yana buƙatar abin da zai faɗaɗa shi shi kuma hadisi tun asali dama a faɗaɗe yake zuwa da matanin da sharihin yake zuwa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi bai da bukatun wani abun da zai kara masa bayani bai da bukata amma shi Qur'ani yana zuwa ne a dunkule to akwai bukatar dole sai ya samu abun da zai yi mai abinda zai warware shi kaga tun daga nan zaka gane ashe duk wanda bayi da ingantacciyar aqida ba shi da musulunci duk wanda bayi da ingantacciyar aqida ba shi da musulunci domin duk wanda yake ce shi dan qur'ani zalla ne to kalmar shahada ne ya rushe bangare daya bai da muhammadu rasulullahi ba kenan da in ka da muhammadu rasulullahi ka yadda annabi muhammadu dan sakon Allah ne to hankalinka ba zai kama ba wai shi fa lissafin dan qur'ani zalla wai da manzo Allah da ya kawo qur'ani kawai qur'anin ya mika ma al'ummansa bai sake ce musu komai ba ko ya juya tafi abinsa wannan shine aqidan qur'ani zalla
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون كاغا على رمضان da yajin sa ya tawo kaga wa anzalna ilayka dhikra Allah ya ce mun saukar maka da azzikir anan malamai suka ce shine as-sunna mun saukar maka da sunna ko ma ka ce mun saukar maka da alkur'ani sai Allah ya ce litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim dan ka yi ma mutane bayanin abinda aka saukar musu kaga yanzu aiki biyu Allah ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine balligh ma unzila ilayka min rabbika suratul maida ka isar ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya kai wannan manzon ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka kaga shine qur'ani idai ka dawo suratul nahl wannan ayan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi min bayanin abinda aka saukar din to in kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zallan qur'ani ya kawo ba bayani to kace yayi aiki ɗaya ne bai ɗaya ba an daura masa ayyuka guda biyu ya isar da qur'anin ya kuma yi bayanin qur'anin to in ka tafi akan cewa zallan qur'anin ya kawo ishara ce zuwa ga cewa wato kenan ya isar da zallan qur'anin amma bai yi bayanin qur'anin ba kaga ai ba za ka jefa manzo Allah cikin fama ballagta risalata ba ba za ka ce manzo Allah bai isar da sakon Allah ba saboda ka ba yadda za a yi ka tafi ka yi addini ka ce wai kai dan qur'ani zalla ne ba zai fa taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba wannan yasa ina so ku gane wani abu wannan aqidan qur'ani zalla ya karfafi wani abu mai muhimmanci cikin jigajigan aƙidun shi'a shine zagin sahabbai ta yadda za ka ga matashi malam jahilci ya masa katutu min fauƙihi wa min tahti rijlihi jahilci samansa da ƙasansa min an yaminihi wa an shimalihi gaba da baya hagu da dama jahilci ya mai katutu amma wai sai ya zauna ya karanta hadisi ya zagi Anas dan Malik wai da sunan Anas dan Malik wai ya zagi manzon Allah wai wato wai ishara ce zuwa ga cewa wai Anas bin Malik da Abu Hurairah su sun zagi manzan Allah shi yanzu da ya zo shekara 1400 tsakaninsa da manzan Allah shine yanzu da ya wanke manzan Allah daga zagin da Anas dan Malik ya masa yanzu wannan dan girman Allah wannan lizamin akwai hankali a ciki kai kawai ka kalli Anas yayi ma manzan Allah shekara goma yana hidima a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ce maka wai ya rawato zagin manzan Allah kai kuma yanzu da baka taba ganin manzan Allah ba ma gaba ɗaya watakil har ka mutu ko a mafarki ma ba lallai ka ganshi ba don wanda bai san hadisan manzan Allah kan ta ina zai ga manzan Allah shi kwata kwata wanda bai san hadisan manzan Allah wai kala rasulullahi ne baya so ya ji an ce eh eh shi kwata-kwata wai bai bukatar yaji an ce kala rasulullah saboda haka da an ce kala lahu maimakon a ce kala lahu kala rasulullah sai a ce kala lahu kala masussuka kaga yanzu ya daura kansa a matsayin shine manzo Allah kenan ya maye gurbin manzo Allah kenan ai ko ya maye gurbin manzo Allah kenan kaga wannan ai kuskure ne wannan kuskure ne eh ina jin wani karatu na Sheikh Aminu Daurawa hafizahullah wai wani ɗan ƙur'ani zalla ne suka yi mukabala da wani ɗan ɗariƙa sai ɗan ɗariƙan ya buɗe masa littafi ya ce shehu ya ce ya ce kai tsaya mu da ban mu yarda da hadisi ba kana maganin shehu ya ce sai ce masa ka koma izala ta wanke maka maganin shehu ya ce ta sa maka hadisi sai kuma ka dawo ni kuma cire maka hadisi wato ya shigo ƙungiyar izala idan izala ta wanke mai shehu ya ce tunda mu ba ruwanmu da shewaye ko mu abinda muka sani qala Allahu qala rasulullahi shehu kama ba mu san da shi ba to aka cire mai shehu ya ce aka sa mai qala Allahu qala rasulullahi to shi kuma sai ya zo ya cire masa qala rasulullahi saboda haka shi dan Qur'ani zalla baya kaunan yaji an ce manzon Allah ya ce baya so to wanda kuma kake kaunin sa kai ai kullun fatan kake yi ka dinga ji daga daga maganganun sa ka dinga jin maganganun sa saboda haka kaga daga nan zaka gane ashe babu musulunci ga wanda bashi da kyakkyawar akida ba musulunci ga wanda bashi da kyakkyawar akida to mafi girman akida da ya kamata mutum ya kula da shi shine aqidan kadaitakar Allah da bauta wannan shine akida na farko duk wanda bayi da akida mai kyau anan to bayi da musulunci bashi da musulunci idan ka kudirce a ranka cewa akwai wani Allah bayan Allah da yi sama da ƙasa to ka fita a musulunci aqidan ka ta farko ka yadda cewa babu wani abin bauta in ba Allah ba ka yadda da Allah ɗaya ne ta fuskoki guda uku na farko rububiyya ka tsarkake Allah wajen tauhidin rububiyya ka yadda cewa sama da ƙasa ba wanda ya halice su ba mai juya su ba mai gudanar da su in ba Allah ba na biyu tauhidul uluhiyyanka ka yadda cewa duk wata ibadar ka ba wanda za ka yi ma wannan ibadar in ba Allah ba sujjadar ka ga Allah shi kadai sallar ka ga Allah shi kadai komai naka ga Allah shi kadai na uku sunayen Allah da siffofin Allah ka tsarkake shi akai ka yadda ba wanda yake tarayya da Allah madaukakin sarki a irin waɗannan siffofin illa iyaka Allahu annahu la ilaha illa hu wal وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ما شاء الله رمى زامو إسو كان آيوي za ka jawo ayoyi sai ka sha ruwa insha Allah abinda ake so ka kudirce abinda nake so nuna mana illa iyaka wajen sunayen Allah da siffofin Allah mu kiyaye akwai sunaye da siffofin Allah da za ka ga kamar Allah ya siffanta ɗan adam da irin wannan siffar amma kamanceceniyan yana kama ne a suna ba a yanayin siffan ba abin da ya sa nake mana ishara zuwa ga wannan shine akwai wani daƙiƙin ɗan bidi'a a garin nan da na ji shi wai ya kama wai yanzu su wai nan ɗan izalan idan aka ce daga sani rijiyar lemo jahili ko aka ce majafar jahili ko aka ce albani jahili ko aka ce ma ibn taymiya jahili sai su daura hannu a gasu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai sai ce wai sun manta cewa wai siffan ilimi siffan Allah ne saboda haka shi ba zai ce ma Allah mai ilimi ya ce ma sani rijiyar lemo mai ilimi ba irin yadda ya faɗa shi ba zai ce ma Allah mai ilimi ya ce ma ibn taymiya mai ilimi ba sai ya ce kai batan hanya na farko misalin in dai har ka yadda Allah shi kadai ya siffanta da ilimi to ya kamata wajen siffanta misalin ka ka buga misali ne da shehu tijjani ko shi shehu tijjani sa'an Allah ne to ya ce ma Allah mai ilimi ya ce ma shehu tijjani mai ilimi ai da shehu tijjani ya kamata ka buga misali sannan shi mahaifinka mahaifinka wadda ya haife ka a garin nan ana daukan shi ma malami ne wali ne shi eh wanda wasu ke ce mai Sheikh Ado Musa ta fawa balewa daga jin wannan kun gane wanda ya magana to ya kamata in ka zo ne ka ce ba zai yi in ce ma Allah mai ilimi ubana ado Musa shi ma mai ilimi ba saboda haka sai ka ce Allah mai ilimi babanka kuma fa bai kamata ka buga misali da malaman wasu ba sai ka buga misali da naka malaman in kuma ba wai kamai da naka malaman sun zama kishiyoyin Allah ba to sai mu ji to abin da ya faru shine ya jahilci Qur'ani Allah ramma a cikin Qur'ani yayi Allah ya dinga kiran kansa da alim alim ko wallahu bi kulli shay'in alim wallahu alimun hakim wallahu bima ta'maluna alim inna allaha kana aliman hakima ga sunan da yawa to sannan bayan ya kira kanshi da alim alim ai akwai wasu bayi kuma da Allah ya kira su da siffan cewa suna da ilimi Allah yake magana game da annabi Yaqub yace wa innahu lazu ilmin lima allamnahu innahu lazu ilmin lima allamnahu walakinna أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون kaga wannan annabi go Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamna yana da ilimi na abin da muka sanar da shi Allah ya siffanta ɗansa annabi Yusuf cewa yana da ilimi falamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma balaga ashuddahu wastawa ka koma can ƙasas kuma falamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma falamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika
kaga annabi yusuf Allah ya ce atainahu hukman wa ilma mun bashi annabta da kuma ilimi to in ka tsallaka wancan ta kasas da ka dauko akan annabi Musa walamma balaga ashuddahu فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما mm. wakadhalika najzi al-mursalin وكذلك نجزي المحسنين kaga walamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma idan ka dawo namli annabi Dawud da annabi Suleiman Allah ya ce walaqad ataina Dawud wa Suleiman ilma آتينا داود وسليمان علما Mm.
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين kaga walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma mun ba mu annabi Dawud da annabi Sulaiman ilimi dan annabi Ibrahim annabi Isma'il Allah yana cewa ah, wa basharuhu bi gulamin وبشروه بغلام عليم Allah ya ce suka masa albishir da ɗa alim mai ilimi Allah ya tabbatar cewa a cikin bayinsa akwai waɗanda ya ba su ilimi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu a idza qila lakum tafassahu fil majalis يا fafsahu أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا Mm.
يفسح الله wa لكم idza qila shuzu وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير kaga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma ashe Allah ya tabbatar cewa cikin bayi akwai wanda ya basu me akwai wanda ya basu ilimi ka karanta mana ayan shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu شهد الله أنه لا إله إلا هو Mm.
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط la ilaha illa huwa لا إله إلا هو العزيز الحكيم kaga wa ulul ilmi qa'iman bil qist suwa ulul ilmi masu ilimi malamai to ayoyi suna nan da yawa ba sai mun kawo su duka ba yanzu kaga Allah ya tabbatar mana cewa yana da ilimi sannan akwai cikin bayinsa waɗanda ya ba su me waɗanda ya ba su ilimi amma jama'a tsakani da Allah ilimin Allah da na bayi iri ɗaya ne ai akwai ilimin da Allah shi kadai yake banta da shi ba wanda ya san wannan ilimin in ba Allah ba misali Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد wa kullu shay'in وكل شيء عنده بمقدار alimin ghaib عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال yace sawa'un minkum man asarra alqawla سواء منكم من أسر القول ومن جهر به Mhm.
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار Allah yake cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha Allah ya san abinda kowace mace take dauke da shi a cikinta wa ya san wannan ilmin bayan Allah wa ma taghidul arham wa ma tasdad Allah ya san abinda mahaifa ke ragewa na kwanakin haihuwa da abinda mahaifa ke karawa akan kwanakin da ya kamata haihuwa ya san wannan sai ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar komai a wajen Allah yana tafiya ne bisa kaddara alimul ghaibi wash shahadati Allah shine masanin abin da yake boye shine masanin abin da yake bayyane alkabirul mutaal sai ce sawa'un minkum daidai ne a wajen Allah a cikin ku man asarra alqaula wanda ya boye magana yayi ta a boye wa man jahara bihi da wanda ya bayyana ta wa man huwa mustaqfin bil layli da wanda ya buya cikin dare ya aikata laifi wa saribun bin nahar da wanda ya fito cikin wuni a ranan Allah ya aikata abu Allah ya ce duka Allah ya san komai wane ne ilimin sa yake da wannan siffar ba ilimin shi yake da wannan siffar saboda haka duk cikin bayan Allah nan waye kaji an ce masa bi kulli shay'in alim babu wanda yake da wannan siffar illa iyaka Allah ne ya gutsira ma bayinsa wani abu na iliminsa amma duk da hakan wa ma utitu min ilmi illa qalila saboda haka ashe kenan din Allah mai ilimi ne ya kuma kira sauran bayinsa masu ilimi ai ba za ka ce a yanzu kai idonka baya gani Allah bayi gani yana gani amma ganinka da na Allah iri ɗaya ne yanzu daga nan bauchi daga idonka ka gani zaka hango sokoto me yasa ba zaka hango ta ba na a ba ta yi nisa ba ba nisa ta yi ba ai abin da yasa ba zaka hango ta ba shine ganin kan yana da tawaya ba wai nisa ta yi ba a daga nan bauchi zuwa sokoto da kuma daga saman al'arshi zuwa sokoto wanne ya fi nisa to ya kai kai daga nan bauchi baka hango sokoto daga saman al'arshi Allah yake hangen sokoto saboda kai ganinka yana da tawaya amma ganin Allah fa kamilalle ne cikakke kamar yadda Allah yake kamalu zati was sifa yake ati wato yake da kamilalle yake da cikakkiyar zati yake da cikakkiyar sifa saboda haka aqidar ka game da ubangiji ka tabbatar ka kadaita Allah da bauta shi shi kadai ba wani abun bauta in ba Allah ba wannan aka ce ba wani abun bauta in ba Allah ba ka ɗauko cikin halittun Allah tun daga wanda ya fi kowa daraja shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kanshi har ƙasa ba sa'an Allah babu sa'an Allah amma yana daga cikin abin da musamman 'yan bidi'a 'yan ɗariƙan tijjaniya suke tafiya a kai wadda karka ɗauka cewa wai shashi faɗi ne ba shashi faɗi ba ne ka duba cikin littafin asirul akbar na ibrahim inyas ya yi bayanin cewa in kana so ka gane tsakanin Allah da annabi kamar ka tsaya a gaban miro ne na wajen kai ne na cikin ma kai ne saboda haka haka Allah da wanzo da manzo Allah suke yadda ka san kai ne a tsaye a waje kai ne kuma a ciki to haka Allah da manzo suke kawai kaman eh kaman kawai ka kalli miro ne kana kallon kanka kai kana kallon na ciki na ciki yana kallon ka saboda haka ba bambanci in ka daga hannunka na cikin ma zai daga hannunsa ko irin kanka irin kan na cikin irin kayan jikinka irin kayan jikin na cikin yace to haka Allah da manzo suke a dunkule amma fa kuma in ka karanta ƙur'ani za ka ga ayoyi da yawa sun nuna maka da Allah da manzo ba iri ɗaya ba ne misali biyu kawai zan ba mu Allah ba shi da mata sannan ba shi da ɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا suratul an'am yace badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu السماوات والأرض Mm.
أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة wa khalaqa kulla shay وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم kaga wayannan ayoyin da wancan su ta suratul jinni da wannan su ta suratul an'ami sun nuna mana Allah bashi da mata Allah bashi da ɗa in ka ce Allah na da mata kayi kafirci in ka ce Allah na da ɗa kayi kafirci sannan in ka koma suratul ahzabi zaka ga aya guda ɗaya ta nuna maka annabi na da mata yana da yaya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il يا mu'minina أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين Mm.
يثنين عليهن من جلابيبهن zalika adna an yurafna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين na'am وكان الله غفورا رحيما kaga anan Allah ya ce ma annabi ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja sai ce kulli azwajika ka fada wa matanka wa banatika da ƴaƴanka mata kinan ayan ta tabbatar annabi na da mata kuma yana da ƴaƴa wadancan ayoyin kuma sun kore Allah bashi da mata Allah bashi da da yanzu wannan bai shi ka gane bambancin Allah da manzo Allah ba sannan ma wai kai dan bid'a kan bayan bid'a bane muke targima da su muna ga musu mullan haihuwar manzan Allah bid'a ne ashe sun yadda manzan Allah haihuwansa akai har ma suka riki rana don mullan haihuwansa to ku faɗa mana ranar haihuwan Allah shi kuma ku faɗa mana ranar maulidin Allah shi kuma ashe in dai har ka yadda manzan Allah an haife shi kuma har kana murnan haihuwansa har ma kuka kirkiro karyan an haife shi da kwalli an haife shi da kaciya da yankakken cibiya ta san dai Allah kuma ba za ka jingina masa wannan ba ko to yanzu a nan ka gaya man yadda za ka ce da Allah da annabi ɗaya ne ka gaya mu hadisi ba kuke kawowa mimin karamati alallah anni wulittu maktunan masruran walam yara sau'ati ahad hadisi suke kawowa duk da an gaya musu hadisin da'ifi ne hadisi ne mai rauni cika ga cewa to ka ɗauka ma hadisin ya inganta suka ce anni wulittu manzala ya ce an haife ni in hadisin ya inganta Allah kuma ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba ashe in ma hadisin ya tabbata to manzo Allah da kanka ya da kansa ya nuna maka cewa haihuwansa aka yi shi kuma Allah ya tabbatar maka cewa shi ba bai haifa ba ba haife shi ba saboda ka ashe daga nan zaka gane ashe wallahi da Allah da annabi ba ɗaya bane Allah ubangiji ne annabi shi kuma menene bawan Allah ne annabi bawan Allah ne illa iyaka babba ne shi cikin bayin bayi da sa'a cikin bayin Allah bayi da tsara cikin bayin Allah ba wanda yake tarayya da shi cikin bayin Allah to amma da yawan yan bidiyan nan abinda ake ta ɓoyewa da in an faɗa suke musu yana ta bayyana yanzu a ɗan kwanakin nan muna ganin bidiyon wani ɗan gidan shehi yana jan kunnen yan izala kowa ya shiga hankalinsa ka ajiye littattafan tijjaniya a gefe ka ɗauko littattafan musulunci ga karanta abin da ya faɗa kenan ba ruwanka da littattafan tijjaniya ka ɗauko littattafan musulunci Allahu akbar sama da shekara goma malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe ya faɗa littattafan musulunci daban littattafan tijjaniya daban sun ce karya ne yau ga ɗan gidan shehi ya tabbatar ya ce ka ajiye musu littattafan su na tijjaniya ka ɗauko littattafan musulunci ka karanta saboda ka ashe littattafan tijjaniya ba littattafan musulunci ba ne saboda ka ashe tijjaniya wata aba ce daban ba me ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne sannan akwai wani a cikinsu mai ɓarota wanda ya ɓaro ta amma musu ya ɓaro wannan taron da aka yi a kaduna a satin nan aka gayyaci malamai yana ta bambamin cewa saboda wai son duniya irin na malamansu su ba a gayyace su ba su 'yan midiya amma ka kalli malaman 'yan izala ka ga manya da ƙanana duk an gayyace su amma su malamansu son duniya da son girma ya hana su a gayyaci ƙananan ya ce bayan kuma su ne 'yan midiyan da suke ta faɗi tashi wajen yada wannan addinin nasu na tijjaniya lafazin da ya amfani da shi kenan addinin nasu na tijjaniya kaga su addinin su tijjaniya a wajen Allah fa inna
a wajen Allah menene addini musulunci su kuma menene addinin su tijjaniya yana addinin su to Allah ya samu dace to an nuna mun cewa lokaci yayi ni da na dauka wannan mukaddima ce muke ta yi to an ce mun lokaci yayi saboda kan na ja lokaci da yawa kuma na san ga manya-manyan malamai da za su biyo baya sannan kuma mun samu makara akan hanya saboda matsala na abin hawa da sauransu muna fatan allah ya gafarta mana ya gafarta muku baki daya muna fatan kuma yan uwa su yi mana afuwa allah ya samu dace yan uwa waɗanda suka shirya wannan darasi allah ya saka musu da alkhairi babanmu jagoranmu malaminmu shugaba kuma limamin wannan masallaci malam salihu ya iya imam allah ya kara mishi albarka allah ya kara ma zuriyarsa albarka allah ya kara ma rayuwarsa albarka kokari da yake wajen karantar da mutane ba tare da tsoro ko shayin me za a faɗi ba ko tunanin me zai je ya dawo ba allah ya kara mishi albarka saka mishi da alkhairi sauran malamanmu irin su sheik adam da sauransu duka muna kara addu'a allah ya saka musu da alheri wannan kungiya ta rijalul janna ku na'am sadaqul janna to duk da ku ne sadaqul janna amma insha Allah an zo shiga aljanna ina gaba kuna biyo ni a baya Allah ya saka muku da alkhairi shi malam nuru kamar yadda na ambata mutum ne mujtahidi wanda yakan yi kokari ya saje da mutum a dukkan yanayin da ya same shi a ciki musamman gaskiya ni Allah ya jarabe ni da wani rauni sosai wajen mu'amala da waya ina da rauni sosai wajen mu'amala da waya to amma duk da haka yakan iya jurewa a kaina ya kira ya sake ya kira ya sake Allah ya saka mishi da alheri wannan kai koman da yayi muna roƙon Allah madaukakin sarki sa kowanne ya zama hanya ce ta shiga aljanna Allah ya samu gama duniya lafiya Allah ramma da ya zo ya ja mana baki shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi dan uwa da muke tare da su kamar shi malam Abubakar Dauda Yakubu da ya rako mu da Allah ramma Isa Abdullahi wanda ya je saje cikin mutane Allah ya saka musu da alheri ya biya su da gidan aljanna shi dan uwa da ya taso tun daga wuntin dada domin ya zo ya haska mana wannan karatu shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تكبير تكبير Allah ya saka wa malam da alkhairi lallai malam ya sassake wasu suka ba Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya shiga malam da wani shiga malam ya mutu lallai ya yi da shi mai albarka muna roƙon Allah ya sanya shi cikin farin ciki har zuwa gidan aljanna kamar yadda malam ya gabatar da karatu insha Allah duk da ba lokaci yan uwa da fatan na san kuna jin daɗin wannan karatu ƙarin sunna Allah ya muku albarka malaman sunna Allah ya ƙara daraja ku Allah ya saka musu da alkhairi ku gaya musu suka duk wata ƙofa ta da sunna an riga an walle ta kuma ba wani faralika ko wani da zai iya buɗe wannan ƙofar kun ga layi da ya koma yi wannan karatu ɗaya aka yi amma sai ya jijjiga mai hanji malamai sun yi taro a kaduna don tunkarar ƙalubalen da muke fuskanta minti talatin ko arba'in ya yi bidiyo kawai hankalin sai tashi
duk wata ƙofa ta alisun a bar mutum ya yi addininsa yawancin wayannan malaman da suka fahimci sunna ko izala ai karantarwa ake suka fahimta don haka shi ma a bar sai karantar har mutane su fahimce shi bayan da za a fahimci ƙarya ya leƙa gidan hali sunna ya gaba ƙofar da zai shiga kun ga layin da ya kama ai ya shiga layin yan maja layin yan addinin mai addinin mafarki ya zage su a baya amma ce ga kun sun tarbe shi saboda an tare su ta can muna da lamba bakwai da lamba tara muna da rikandu Allah ya saka musu da alkai Allah ya saka da alkai mala wannan Allah ya kara daraja Allah ya kara ilimi a gurgurdan insha Allah za mu kira Sheikh Salo Imam da wannan masallaci dan ya dora daga inda aka tsaya fitila mai haskaka mana malam Kabir Gombe ce ka tafi lan da rubuta aiki ko